أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي يومنا تقوس قوة رمضان جمعة كنان هجرة تمنزون سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya daidai da ɗai ga watan biyar miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da ashirin muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul a'raf a jiya mun tsaya akan aya ta ashirin wato da biyu zuwa ta ashirin da uku lokaci ya muna halinsa a yau ma insha Allah za mu tashi akan wannan aya ta ashirin da biyu zuwa ta ashirin da uku shafi na ɗari da hamsin da uku muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba ɗaya قال رب الله قال ربنا ظلمنا أنفسنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله سبحانه وتعالى قال سنتي ضميري yana koma zuwa ga mutum biyu domin an kace qala mutum daya qala mutum biyu qalu mutum uku zuwa abin da ya sama qulna mata uku zuwa abin da ya sama amma an ce qalu yana iya hada maza da mata habbiliyoyi ba to qala sun faɗa sun ce, Rabbana ya Ubangijinmu, zalamna anfusana mun zalunci kawunanmu, wa illam taghfir lana, ya Allah in ba kai mana gafara ba, wa tarhamna Allah ka ji kanmu, lanakunan na min alkhasirin haƙiƙa za mu kasance daga cikin waɗanda suka yi hasara. Mun faɗa muku cewa tun ajiya, uslubin suratul baƙara shine za a tattaro kissa annabi Adam. ababen da suke nuna Allah ya karrama shi uslubi na suratu wato al'araf shine uslubi na bayyana wato itab kurakuran da yayi da irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya musu itabi kaga a cikin suratu al-baqara ba a kawo annabi adamu ba abin da ya faɗa ba a ce ce rabbi rabbana zalamna anfusana ba an dai ce fatala adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim shikenan sannan an nuna cewa an karɓi tubansa amma ba a faɗi ya ayane ya nemi tuban ba saboda nan ba ana son a bayyana wato uslubin suratul a'raf bayyana yadda laifin nasu ya afku domin an bar wancan dan girmamawa wannan ko dan bayyana laifin nasu kowanne kuma yana da kyau nan inda aka bayyana laifin su saboda mutum yayi hatara qala sun ce rabbana ya ubangijin mu zalamna anfusana mun zalunci kawunan mu an gane ko kaga anan sai aka a cikin suratul baqara sai ba a faɗi laifin da annabi adam ya aikata ba an gane ko sai aka abin nan sannan kuma nan a cikin suratul baqara sai aka nuna an karbi tubansa an gane ko kuma aka yi musu alkawali da wato abin nan da komawa gidan aljanna in sun yi aiki na gari amma kaga anan da an kace rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi ba ai zancan cewa fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin ba kaga bakara an kace an karbi fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun kaga nan a cikin bakara saboda girmamawa sai aka faɗi ma cewa za su iya koma waɗanda suka bi Allah amma anan ba sai aka bar zancen shi kawai aka shiga ya bani adama saboda kowace sura tana da nata usulubi sai in baka fahimci wannan usulubin ba mun fahimci wannan da kyau ko to idan muka duba qala rabbana zalamna anfusana akwai wani asar wanda aka fitar imamu al-hakim ya fitar da shi na ibnu abbas radiyallahu an karkashin wato wannan aya ta kalimat fatalaqa adamu min rabbih kalimatin sai ibnu abbas yake cewa ai rabb annabi adamu ya ce ya ubangiji ai wato bi ma'ana nida alam takhluqni bi yadik Allah baka halicce ni ba da hannunka nan an yi idafa kenan bi yadaika ake rufi wato da hannayenka guda biyu ake rufi an gane ko domin al-mufrad al-mudaf ila al-ma'rifa yufidu al-jam yana iya tashi daga ma'anar ɗaya zuwa biyu zuwa abin da ya sama kenan da yace bi yadika dan yana nufin bi yadaika an gane ko Allah ba ka ka halicce ni ba da hannayenka qala bala guda biyu an gane ko kuma yadda tabbata a cikin suratul sad qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya qala bala Allah ce eh qala alam tanfukh fiyya min ruhik annabi adam ya tambayi Allah Allah baka busa min rai ba wanda yake ya fito daga wajenka ba wai ruhi na Allah ba a'a ruhi wanda ya fito daga wajen Allah dan kada a ce annabi adam shi ma Allah ne qala bala Allah subhanahu wataala ce eh qala ay rabb alam tuskinni jannataka Allah baka zaunar da ni a cikin gidan aljannaka ba qala bala Allah ce eh qala sai annabi adamu ya ce alam tasbiq rahmatuka ghadabak shin rahamaka bata gabaci fushinka ba qala bala Allah ya ce eh qala ara'aita in tubtu wa aslahtu araji'iyya anta ila aljanna yace shin Allah in tubtu idan na koma zuwa gare ka na tuba an gane ko wa aslahtu sannan ne kyautata aiki na araji'iyya anta ila aljanna shin Allah zaka mai da ni aljanna qala bala Allah ce eh qala fa huwa qawluhu fatalaqa adamu min rabbih kalimatin kenan shi ibnu abbas a cikin wannan asar ga abin da ya ruwaito na fassara fatalaqa adamu min rabbih kalimatin imam al-hakim yace sahihul isnad wannan asar na ibnu abbas sanadinsa ingantacce na ووافقه الذهبي إمام الذهبي يي موافقة أكان أبن حاكم يفتا قال الشيخ الألباني شيكو ألباني يتي وهو كما قال haka ne irin yadda suka faɗa kaga wannan yana nuna maka cewa abinda ake cewa shakhsiyatul muallif ko shakhsiyatul bahis abinda yake na karba ya karba wanda yake gani akwai kuskure ya nuna kuskure ne wannan shine ake bukata musamman ga dalibai masu bincike a jami'o'i kada ka zamanto kana qasu wallasu ba a gane kai kana magana ta nasoshin bayan ka fahimci abin da ka fahimta qultu sai albani yace wa qawl ibn abbas hadha magana ta ibn abbas ta fadar waɗannan maganganu da annabi adamu ya faɗa fi hukmil marfu'i suna matsayin hadisi ne wanda an ka ɗaukaka zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan mawqufun ne ga ibn abbas amma kuma hukuncinsa marfu'i ne domin akwai mauqufi wanda kuma bai da hukumul marfu' in ya zamanto sahabi ijtihadi ne yayi to wai ijtihadin sahabi bai zamanto wa hadisi sai yace min wajhaini dalili guda biyu yace annahu amrun ghaibiyun abinda ibnu abbas ya faɗa labari ne na gaibi to shi ko la yuqalu min mujarradir ra'ayi ba ra'ayinsa ne ya kawo ba kira kaga wanda ya fi hukumul marfu' sannan kuma annahu qad warada fi tafsiril aya wannan ya zo ne a cikin tafsiril aya wama kana kadhalika duk abin da kasance tafsirin aya ne fi hukmil marfu'i yana daga cikin hukuncin marfu kama taqarrara fi mahallihi kamar da ya tabbata a wajen malamai kenan na mustalahul hadith da kuma usulut tafsir yace wala siyama balle ma idza kana min qawli imamil mufassirin idan magana ta fito daga shugaban mufassirai Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma Abdullahi dan Abbas Allah shi kara yadda a gare shi da mahaifinsa allazi da'alahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya masa addu'a bi qawlihi Allahumma faqqihhu fid din Allah ka bashi fiqhu na addini ya an ce fiqhu addini fahimta addini ba irin wannan fiqhu ba dan wannan lokaci ba ayo mazhabobi ba wa allimhu ta'wil sannan kuma Allah ka sanar da shi tawili kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi masa addu'a to sai waɗansu malaman tafsiri sai suka tafi cewa waɗannan kalimomi fatalaqa adamu min rabbih kalimatin annabi adam ya karbi kalimomi daga wajen ubangijinsa su ne qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin الشيخ imam muhammad al-amin shinqiti a cikin adwa'ul bayan ya tafi akan haka imam suyuti a cikin jalalaini ya tafi akan haka sheikh rashid ridha a cikin tafsirin sa na almana ya tafi akan wannan magana amma shi ibn kathir da yazo sai ce cewa a fassara qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin shine fassarar wannan yace da'ifi ne kaga shi ibn kathir ya saba musu Sheikh Nasiruddin Albani ya ci gaba da magana yace wala munafata indi bainal qawlaini ni a wajena ban ga waɗannan kalmomin sun ci karo ba fa hadith ibn Abbas hadisi na dan Abbas lam yata'arrad bai gitto ba bai bijiro ba li bayani ma qalahu Adam alaihi salam game da annabi abinda annabi Adamu ya faɗa ya dai faɗi lokacin da annabi Adamu yake neman abinda Allah zai bashi ba'da an talaqqa min rabbih kalimatin bayan ya samu kalimomi sannan na ya roki Allah kenan nan shine ake cewa idan ana iya jam'u bainal ara yafi a watsar da wani a ɗauke wani tun da cewa wannan yayi bayanin kafin a roƙi Allah ne annabi Adamu ya roƙi waɗannan an kai masa alƙawari sannan aka bashi kalimomi kenan wannan magana bata ci karo da wannan ba shi yasa da ibn kathir ya ce da'if ba shi na nufin aya da'ifiya ba ce don kasa akwai waɗanda suke neman abin ga a'a yana nufin waɗanda suka so su haɗa cewa fassara kalimatin fassara ta da qala rabbana zalamna anfusana shine yace a wajen sa da'ifi ne ba wai ayoyin qur'ani suke da'ifai ba yana da kyau ɗalibin ilimi ya fahimci wannan arrabtin da an kai shine ibn kathir yace da'if kuma gashi Sheikh Nasiruddin Al-Albani shi ya tafi ma cewa babu ma munafatu bainahum tunda wanga yana batun kafin a kawo kalmomin ne wannan kuma yana batun bayan an kawo waɗannan kalmomin ne abin da yasa ne wannan bayani saboda ƴan Shi'a sun ce lokacin da za a ba annabi fatalaqa adamu min rabbih kalimatin sun kace wai annabi adamu ya roki ya roki Allah ne bi haqqi aliyin wa haqqi alil baiti shi yasa Allah subhanahu wataala ya karba masa wasu kuma sun ɗauko ɗansu abin nan in ka diba cikin mazhabobi na sufaye sun ce wani hadisi ne wanda yake wai annabi adam ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala da cewa Allahumma inni as'aluka bi haƙƙi Muhammadin, ya Allah ina roƙonka da haƙƙi Muhammadin, haƙƙin annabi Muhammad ko darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To, a nan wannan hadisi na farko da'ifi ne bai inganta ba sanadinsa an gane ko na biyu kuma gashi da haƙƙi muhammadin ya saba mafassara ta alqur'ani qarara wadda ta zo wadda ta ce qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin shi yasa anan muke kira ba a roƙo da jahi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam darajar manzo ba a roƙo da ita lalle tabbas manzo yana da daraja amma ba abinda ake roƙon Allah bai da shi a shar'anci ko ko bi haƙƙi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko bi hurmati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai yi ba ana wato tawassuli na da ibada domin ma bayanin nan da nika muku na albani a cikin at-tawassulu anwa'uhu ne littafin sa shine cewa ana tawassuli ne da ibada kenan ibada da kai kana iya tawassuli da ita kenan kana iya tawassuli da kaunar da kake yi ma manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin kaunar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibada ce ko ba haka ba ko kuma ka yi tawassuli da koyin da kake yi da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ibada ne قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ina fatan ƴan uwa sun fahimci wannan Allah dai subhanahu wataala ya ganar da mu fatalaqa adamu min rabbih kalimatun kidan qala rabbana zalamna anfusana wannan shine fassara fatalaqa adamu min rabbih kalimatun imamu shatibi da yazo a cikin wannan wurin can a suratul baqara sai ya ce wa adama farfa nasiban kalimatihi bi kasrin walil makki aksun tahawwala wa adama wato kalima ta adam farfa kai mata raf'a an gane ko nasiban kalimatihi kana ma kalima nasba kenan sai ka ce fatalaqa adam shine farfa min rabbihi kalimatin kenan shi adamu shine fa'idi kalimatin shine maf'ulun bihi bi kasrin inji imam shatibi saboda malamin qira'ati ne kuma malamin nahwu ne yasa abin da yake yi sai ce bi kasrin wato ana yi musu nasba ne da kasra kamar yadda ibnu malik ya faɗa a cikin alfiya wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a duk sunan da yake karewa da alifun da ta'un budadda ba marbudiya ba ko ba haka ba to idan za a yi masa nasba ba fata za a yi mishi ba ba a ce kalimatan a a kalimatin za a ce shi yasa ce maka bi kasrin yace walil makki aksun tahawwala makki ibnu kasir shi ake nufi da makki anan an gane ko ibnu kasir kuma alqari ba ibnu kasir ba almufassir yace aksun tahawwala kenan akwai qira'a fatalaqa adama min rabbih kalimatun kenan sai zama to kalimatun shine fa'il adamu shine maf'ulun bihi to inda anka ce adamu ya karbi kalimomi an kalli cewa zai karbi kalimomin daga Allah inda aka zo cewa kalimomin sun doso annabi adamu ma'ana sun tunkaro shi daga wajen Allah lokacin da zai karba su babu wata kira'a wadda ta karyata wata almuhimmu dai wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa kuma mun faɗa cewa yana daga cikin alama ta bayan Allah nagari shine cewa duk lokacin da suka yi laifi suna yarda cewa sun yi laifi su dawo ba sa dogewa masu tsoron Allah Allah ya faɗi sifofin su a cikin ayoyi da dama mu'minnai da annabawa idan suka yi laifi za su yarda cewa sun yi laifi dogewa akan laifi alama ce ta halaka kaga annabi Musa lokacin da ya kashe mutum Allah ce fa wakazamu Musa faqada alai qala hadha min amali ash-shaytan innahu aduwwun mudillun mubin qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara Allah yace Allah na zarunci kaina faghfir li Allah ka gafarta min duk wanda ya kuskure abinda ake so inda ya gane ya gane yayi kuskure da za mu yi haka da da rayuwar mu za ta yi sauki amma da yawan mutane abin da ya bata rayuwar su ya bata rayuwar waɗanda suke shugabanta ya bata rayuwar waɗanda suke wa wa'azi sirtu malamai ku da an misali in kayi kuskure kai da kayi kuskure amma kai kullum kana wa'azi kana nuna kuskuren mutane amma kai radda naka ya bayyana an ka nuna ba kuma ka ce baka karba to dan me kake son mutane in kai musu nasiha dole sai sun karbi taka shi ne abin tambaya anan ya kamata mu fahimci wannan to dan haka dai usulubi ne na annabawa Allah yace walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun mu'min ne wadanda an kai matattaran aljanna dan sifofin su ne Allah subhanahu wataala yace idan suka yi sako suka aikata abin da bai dace ba za su dawo su yi istighfari su nuna cewa sun yi kuskure amma munan da yawan mutane hatta da kafirai sun fi mu wayo tunda bature yace lerar iman dan adam duk yana kuskure amma menene matsalar in an yi kuskuren a gyara kuma a yadda da an yi kuskuren in ya tabbata to nan ne matsalar take kowa ya ki yarda shi yana yin kuskure ya zan mi ya zan Allah malaman tafsiri anan sun kawo wata nakta guda suka ce a cikin suratul baqara a cikin suratul baqara an ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi sai an ka nuna shi kadai aka karbi tubansa nan kuma da aka so sai aka kawo su guda biyu to sai malamai suka ce can saboda karrama annabi adamu kuma shi ne asali a cikin umarnin ko kafin matarsa ta shigo an gane ko to kenan sai zama tushe sa aka yi zancen annabi adamu fata ba alaihi nan ko cikin suratul a'raf da yake ana son a nuna laifin su ne to damiru tasniya din sai aka kawo shi don a nuna laifin su ne can fata ba alaihi nan ko an nuna tuban su don su biyu aka nuna laifin su kaga nan da Allah ya zo da magana kansu su biyu sai ya ce fa waswasa lahuma lahuma kaga mutum biyu ash-shaytanu li yubdi lahuma kaji mutum biyu ma wuriya anhuma mutum biyu min sawatihima mutum biyu wa qala ma nahakuma biyu rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna biyu malakaini biyu aw takuna biyu min al-khalidin wa qasamahuma biyu inni lakuma lamina an-nasihin biyu fadallahuma bi ghurur kaji biyu falamma dhaqa ash-shajara biyu badat lahuma kaji biyu sawatuhuma biyu wa tafiqa biyu yakhsifani biyu alayhima biyu min warqil janna wa nadahuma biyu rabbuhuma biyu alam anhakuma an tilkuma ash-shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin na ana magana shakhsiya ce guda biyu shi sa aka ce qala can kuma da yake annabi adamu na ana zancen takrimin sa ne sai aka ce fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu huwa at-tawwabur rahim Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana qala habitu ba'dukum li ba'din adu قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال سي الله سبحانه وتعالى اهبطوا كسوكو هنغاريكو fi'ilina habata an gane shi asalinsa wato yana da babi guda biyu shina daga cikin abin da ya kamata ɗalibin ilimi ya kiyaye domin zai taimaka mishi wajen sanin asalin kalma da kuma da wazanin tashki in an ce wato habita yana, yana da babi guda biyu akwai babi na daraba yadribu wato babin sa yadda wasalin sa yake shine akin babin sa kenan wato daraba habata yahbitu an gane ko ko kuma babi na qa'ada yaq'udu kenan yana ɗaukar qa'ada habata yaq'udu yahbutu wannan usulul kalimati ne dole ɗalibin ilimi ya bincike ya san kansu domin can inda lokacin wasalin zai canzawa nan na zaka samu matsala domin duk fi'ilin da mudari'insa yana da kasra to da ismul abin nan zarful zaman da zarful makan da masdarul mimi kasra gare su shi yasa zaka ji su malamai sun ce mahbitul wahyi mahbitul wahyi wurin da wahayi ya sauka ko ko mahbitul wahyi lokacin da wahayi ya sauka ko kuma mahbitul wahyi saukar wahayi domin yana ɗaukar ma'ana aiki ko wuri ko lokaci to amma in ya zama to fi'ilin yana da fatha ko damma to da nashi bai ɗaukar kasra kaga zahaba yazhabu tun da fatha ne sai a ce mazhab ba ce mazhib sannan kuma in yana da damma shi ma fatha ake yi qa'ada yaq'udu sai a ce maq'ad ba a ce maq'id to waɗannan musulman sai ka iske in ba manya manyan malamai ba in mutum ya faɗi sai a ce ma ya kuskure sai ka ce to kaga an kai tun da abin gabai da wasali a asalin ka'idar yaren ne abba ka fahimta ba ina fata ana fahimta ta don haka wannan shine asalin waɗannan af'alikin kamar yadda jiya mun ka faɗa muku mun ka kawo muku misalai daga cikin su kamar khasafa mun ka ce min babi daraba wato daraba yadribu khasafa yakhsifu shi ko tafiqa mun ka ce min babi wato wato tariba an gane ko wato min babi kamar ta'iba domin ana cewa ƙariba ya tsarabu ta'iba ya sa'abu tafiƙa ya tafaku sannan waɗansu malamai sun tafi cewa min babi jalasa yana da babi guda biyu akwai jalasa ya jilisu kenan wato jalasa tafaƙa ya tafiƙu malamai sun kawo su amma wannan duk abubuwa da waɗanda dole suna buƙatar bincike abin da yasa aka kawo shi kenan sannan kuma in fi'ili ya zamanto yana da harafi hudu to shi ko misali an gane wato kama akhraja yukhriju ikhrajan mukhraj to shi mukhraj yana nufin abubuwa guda hudu mukhraj wanda anka fitar mukhraj fitarwa masdarul mimi mukhraj yana nufin wurin da za a fitar mukhraj kuma yana nufin lokacin da za a fitar kaga ya dauki kusan ma'ana guda hudu to amma rashin sanin wannan zai iya kai dalibi ga matsaloli qala ihbitu ba'dukum li ba'dil adu allati ihbitu ku sauko ihbitu ku sauko to nan wannan jam'i na can an ce qala biyu nan ko an ce ihbitu kaga daya biyu uku sai wadansu malamai suka tafi cewa a'a ihbitu kin nan jam'i ne wato matsayin musanna ne yana iya komawa jam'i domin abu biyu suna iya komawa jam'i a cikin yaren larabci akwai qarina suka ce Allah ya ce in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma kaga in tatuba biyu ne ila Allah faqad sagat qulubukuma bai ce qalbakuma ba alhali ko qulubu yace qulubu kuma ya fi mutum biyu kun babu dan adam da ke da zuciya biyu a cikin kirjin sa ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayn fi jawfi sai zaman to dan abinda ake nufi da wato ihbitu da annabi adam da hawwa malikiya sun tafi akan cewa musanna yana matsayin jam'i duk da yake jamhur sun saba musu waɗansu daga cikin malamai suka ce ihbitu abinda ake nufi saboda annabi adamu an gane ko da hawa'u suna tare da zurriya wadda za su sauko tare da ita tunda Allah sun za a samu zurriya to saboda wannan zurriya an kace ihbitu waɗansu malaman tafsiri suka tafi cewa ihbitu ana nufin annabi adamu da hawa'u da kuma shaitan gaba ɗaya don an fitar da su waɗansu kuma suka ce a ihbitu ana nufin annabi adamu da hawa'u da shaitan da kuma alhayyatu macijiya wadda ita ce tabba shi dan dama shiga cikin aljanna wato da ta sashi a bakinta kamar da suka kawo a riwayatu wanda suke ba tabbatattu bane to amma dai su sun fassara da cewa hadda wannan abin nan an ka fitar da ita wadda ta sashi dan a cikin aljanna duk da yake babu wani nasu ingantacce akan wannan a takaicen takaitawa dai ko kuma ihbitu ana nufin jinsin mutane da jinsin aljannu domin shi annabi adamu yana dauke da zurriya shaitan yana dauke da zurriya sai an ka ce ihbitu tare da cewa za su samu zurriya a bayan su da haka dai shi dalilin da yasa aka yi jam'i aqwal ne na ulama wallahu ta'ala a'lam amma shaydan da aka zo a wajen sa sai aka ce ihbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin a cikin suratul baqara shi annabi adam an kace ihbitu minha jami'a nan a cikin suratul a'raf an kace ihbitu amma ba kawo minha ba amma a cikin suratul taha sai an kace qala bita minha jami'a can ihbita an kace ku sauko kina annabi adamu da hawa ko kuma mu ɗauki jinsin shi shaitan da jinsin annabi adamu tunda suna tare da jinsu su kansu an gane ko kinan can an kalli jinsi ko kuma an kalli mata da mishi ihbita minha jami'a to dan haka dai shi ko shaitan anan sai an ka ce ihbit anan cikin suratu al-a'raf sabka fama yakunu laka an tatakabbara fiha amma sai aka ƙara masa domin waɗansu suna ganin cewa shi ihbitu min ha jami'a na annabi adam an yi musu jam'i ne saboda karrama su da girmama su an kai musu magana da jam'i bayan sun tuba Allah ya karɓi tuban su kenan saukar da su yayi ba dan ya kaskantar da su ba amma dai tunda sun aikata laifi za a fitar da su daga cikin aljanna shi ko shi da an ka ce fahbit fama yakunu laka an tatakabbara fiha to an ƙara wani abu akai sai an ka ce fakhruj innaka min as-safirin kuma aka ƙara cewa ukhruj minha mad'uman madhura kenan kaga shi ihbitu ba shi ke nuna walakantarwa ba amma shi shedan akwai abubuwan da aka ƙara na nuna cewa an yi fushi da shi an kaskanta shi an gane ko da wannan dai malamai suke ce an kace ukhruj minha duk mutumin da ya zamanto wato jarasim ne abin da ake cewa jarasim virus cikin mutane akwai mutanen da matsayin virus suke ba su da aiki sai aikata sharri a cikin al'umma waɗanda suke ɗauke da hasada da ganin kyashi da munafinci da annamimanci su ake kira jarasim matsayin coronavirus suke na al'umma ina fata ana fahimta ta ko kuma al'udwu wato ghaira nafi' fil umma a samu dan adam da bai da amfani a cikin al'umma to irin waɗannan za a yi kokari a fitar da su dan shedan da zaman to bai da amfani ya zan microbe a can sama cikin sararin samaniya a can sama inda yake ko kuma lokacin da ya zaman to gaba ce wadda ba ta da amfani a cikin mala'iku sai an ka watsar da ita shi yasa wajibi ne a cikin al'umma masu hannu da shuni da masu faɗa aji da waɗanda Allah ya ba iko duk mutumin da zai iya zamantowa barazana ga tarbiyyar al'umma ya zamanto barazana ga zaman lafiyar al'umma ya zamanto barazana game da wani al'amari to idan suka bar shi abin ya girma wata rana kamar abin da malam bahaushe yake cewa dan wake din shi ke bata iri ya kamata dole a dauki kaga Allah ya ce ukhruj فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال اهبطوا ألا يتشتوك سبكا بعضكم لبعض عدو ساشن كذي زمك إيغا ساشي وأن سكتي أبند أكينو في ساشي نأيان أدم كوبا هكبا zai zan makiyi ga zurriya ta shaitan domin da ba akwai adawa tsakanin shaitan da annabi adam waɗansu kuma malamai suka ce a'a ihbitu ba'dukum li ba'din adu sashen ku zai zan makiyi ga sashe tunda macijiya ta ba da dama a waccan riwaya da suka kawo da ke ba wata riwaya ingantatta bace wai ma'ana jinsin dan adam zai rinka gaba da jinsi na mace zai kamar da suka yi bayani waɗansu kuma suka ce ihbitu ba'dukum li ba'din adu abinda ake nufi ku sabko sashen ku zai adawa da sashi ma'ana sashen yan adam zai adawa da sashen yan adam sashen aljannu zai yi adawa da sashen aljannu sannan bayan wannan kuma sashen ‘yan adam zai yi adawa da sashen aljannu shi sashen aljannu zai yi adawa da sashen aljannu sashen mutane zai adawa da sashen mutane sannan kuma sashen mutane zai adawa da sashen aljannu sai zama to akwai adawa da take hargitsatsa muminnan aljannu suna tare da muminnan mutane amma mutane duniya tana iya hada su zama to akwai kafiri musulmi wato abin da dan adam musulmi da dan adam kafiri za su yi gaba aljani musulmi da aljani kafiri za su yi gaba sannan da mumini aljani da mumini na dan adam za su zo juna sannan da kafiri na dan adam da kafiri na aljani shaidanu za su so juna kannan kuma a kulla gaba tsakankanin su soyayya ba'dukum li ba'din adu abin da ya tabi ina ganin amma dai ina fatan masu karatu za su fahimci cewa adawa za ta zo daban-daban dan adam kuma zai yi adawa da kai saboda addini ko ko saboda wani abu na duniya abinda ba a so ka yi adawa da mutum saboda duniya don duniya ba komai bace zuwa za ta yi ta wuce wannan adawa ce da ana samun ta tsakankanin musulmai ko ba haka ba har tsakanin musulmi da musulmi wani na nan Najeriya Allah ya kashe wani Yahuda walakum fil ardi mustaqarrun Allah subhanahu wa ta'ala ce kuna da matabbata a bayan ƙasa kaga wannan aya ta kayyatar da waɗanda daga cewa za a iya samun wani wuri wanda za a rayuwa wanda ba bisa doron ƙasa ba Allah ce walakum fil ardi mustaqarrun matabbatakum an gane ko tana nan a bayan ƙasa nan ne za a tabbata daga wato karrana shi ne abin da ya tabbata ga sirun ga ta'un sai zaman to istaqarra an ƙara ta don ta'kidi matabbatar ku tana a bayan ƙasa wa mata'un ilahin sannan kuma kuna da ɗan jin daɗi zuwa wani lokaci kowa zuwa lokacin da an ka yanke masa kafin dama Allah ya kaddara ma duniya lokacin da za ta ƙare in ta ƙare nan kuma shikenan magana ta ƙare sai kuma a tai zuwa ga hisabi Allah subhanahu wataala ya muna mai kyau qala fiha tahyawun قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون
قال الله سبحانه وتعالى يتشغب da magana fiha tahyauna a cikin ta za ku rayu kaga anan cikin suratul a'raf kawai sai ba a yi zancen bayan an karbi abin nan laifin annabi adam an faɗi cewa rabbana zalamna anfusana ubangiji mun zalunci kawunan mu can bakar sai an ka ce fataba alaihi an nuna an karbi tubansa amma anan kawai sai aka bar zancen ba amma faɗi cewa an karbi tubansa ba domin ka koma cikin sururan da sun kai bayani surorin da suka yi bayanin cewa an karbi tubansa fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim ko kuma wa asa adamu rabbahu faghawa thumma ishtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada shi yasa uslubin suratul a'raf kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa uslubi ne na nuna laifi kuma ba tare da ma an kalli cewa an karbi tubansa ba ko kuma a karbi tubansa ba sannan kuma a cikin bakara sai an ka ce faman tabi'a hudaya an yi musu alƙawalin komawa faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun amma a cikin tsaha sai an ce fa man ittaba'a hudaya kaga kai mai har da alqur'ani nan ya kamata ka fahimci cewa can cikin bakara tabi'ani nan ko tsaha fa man ittaba'ani to sai kuma malamai suka ce to menene bambanci a tsakankanin su suka ce can tabi'a saboda babu sura da kalima ta tabi'a ta zo a cikin alqur'ani irin suratul baqara dama mafi yawanci zaka iske lafazi in ya zo a wata sura bai zo a wata sura ba ko ya zo kadan a cikin wata sura saboda ya fi yawa ne a cikin wannan sura abu na biyu suka ce can cikin bakara an yi maganar lahira ne bayan mi bayan an karɓi tubansu amma a cikin tsaha sai aka yi zancen duniya da lahira domin an ka ce fa manista ba a hudaya fala ya zillu wala ya shqa fala ya zillu kaga fala ya zillu anan duniya wala ya shqa ba zai sabi a lahira ba to inda ko za a aiki biyu dole yana buƙatar abin da adda nauyi fa manista ba a hudaya amma can da an kai zancen lahira ita kadai sai aka kawo faman tabi a hudaya saboda abu guda ne kuma kowa ya san abin akwai bukatar dubul duk da yake ita lahira tana bukatar sai an jajirce mata amma samun tsira a ranar tashin alkiyama ba dole bane sai wanda sun kasance sahun gaba kan wajen ya karbata a duniya ya kamata ɗalibi ilimi ya fahimci wannan qala sai Allah subhanahu wa ta'ala yace fiha tahyauna a cikin ta za ku rayu ita ƙasa wato wannan fi'ili ne wato na wato hayya daga babu ta'iba an gane ko in an ce ta'iba sai a ce hayya yahya yahya asalinsa wato yahyayu ne sai an ka maida shi wato saboda abin nan ta zo karshe an ka maida shi yahya sha'ir yace sammaituhu yahya li yahya famata wa lam yakul li qada'illahi raddu na sanya matsu dana suna yahya don ya rayu famata kuma sai ya mutu kuma ba wanda yake sai ya maida hukuncin Allah subhanahu wataala ismul fa'il sai a ce hayyun shine mai rayuwa ko ba haka ba duk da ke an ce alhayyu dan adam yana da rayuwa Allah shi ma shi na da rayuwa amma rayuwa Allah ba da ta dan adam take ba domin Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum shi Allah yana da dawwamar rayuwa dan adam an yi lokacin da babu shi kuma za a yi lokacin da za a samu babu shi amma Allah ba irin wannan rayuwa yake da ita ba dan haka dai fiha tahyauna a cikin ta za ku rayu min wato hayya min babi ta'iba wa fiha tamutuna a cikin ta za ku mutu ita kasar a cikin ta za ku mutu dan haka cewa an samu wurin da za a rayu a wani wuri wanda ba kasar ba nan ƙarya ne wa minha tukhrajun daga gare ta kuma za a fitar da ku muna da kira'o'i guda biyu anan ko mu ce harfi guda biyu wato wa minha tukhrajuna za a yi mata'un damma ita ce kira'a wadda waɗansu ƙurra suka karanta da ita sannan kuma akwai wata kira'a wa minha takhrujun daga gare ta za ku fito yana da kyau kenan sai mutum ya fahimci cewa akwai kira'a guda biyu akwai wa minha tukhrajuna za a fitar da ku wa zai fitar da mu Allah subhanahu wataala wa minha takhrujun ta daga nan za ku fito za ku fito da izinin wa da izinin Allah subhanahu wataala imamu hamza da al'imamu kisa'i da imamu khalaf al-kulfiyu na salata an gane ko waɗannan mutanen kufa ne ma a da asim asim ne kawai bai zo ba da imamu yaqub da imam ibn zakwan ɗaya daga cikin wato riwat na abdullahi ibn amir su ne sun ka karanta wa minha takhrujuna daga ƙasan nan dai kaga fiha tahyauna bai ce tahyauna fiha bare ya nuna ma babu inda za a rayuwa qaddamahu lil ihtimami wa lil hasri babu inda za ku rayu sai bisa dogon ƙasa wa fiha tamutun da babu inda za a mutu akai dan adam sai cikin kasan nan dai wa minha tukhrajuna kuma ta daga gare ta na za a fitar da ku ko ko wa minha takhrujun qira'atu wadannan da muka fada su ko wadancan jamhur sun karanta tukhrajuna za a fitar da ku yaya za a fitar da ku duka bayanai ne yaya za a rayar da ku duka Allah subhanahu wataala ya faɗi waɗannan abubuwa yadda za ku rayu bayan halittar ku yadda za ku rayu a cikin cikakken mahaifanku yadda za ku rayu kun fito a duniya duka Allah ya faɗa yadda za ku mutu kuma kowa akwai yadda an ka kaddara masa mutuwa wani da safe wani da rana wani da marece wani zai mutu cikin bacci wani zai mutu cikin mota wani zai mutu yana balaguro wani zai mutu ɗakin karuwa wani zai mutu yana shangiya wani zai mutu yana ƙarya wani zai mutu yana cin mutunci ga sunan dai wa fiha wa minha tukhraj tukhrajun za a fitar da ku za a fitar da ku ba komai gare ku ba ka da wani matsayi sai abin da ka aikata gaban Allah Allah subhanahu wataala ya datar da mu da ikon aikata aiki na gare ranar tashin alkiyama ina fata an fahimce ni da haka dai wa minha tukhrajun daga gare ta Allah subhanahu wataala zai fitar da ku idan ya bada idinin a fitar da ku za a fitar da ku za a yi busa thumma idza da'akum da'watan min al-ard idza antum takhrujun idan Allah ya sa an yi kira wato ma'ana za ku fito kuna fitowa fitowar da za ku yi za ku fito ne dan ayi muku hisabi Allah ya faɗa kuma za mutane za su fito yakhrujuna min al-ajdasi ka'annahum jaradun muntashir ka ce dai kamar kwara ce wanda take ta an daidaitar da ita inji malaman zaure ta yi daidaitai kenan sai Allah ya ce ya bani adam
يا بني آدم خذوا زي يا بني آدم قد أنزلنا عليكم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون سي الله سبحانه وتعالى يا بني آدم يا كو يا النبي آدم نعم أنت بني آدم ba ana nufin ‘ya'yansa ba waɗanda suka fito daga cikin tsakonsa a'a dukkan ‘yan adam ake nufi nan dukkan mu za mu shiga cikin wannan khitabi kenan asalin mu gaba daya daga annabi adam ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake faɗa a cikin hadisi na Abu Huraira wanda ya zo a cikin sahihul Bukhari da sahihul Muslim Allah inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum Allah baya kallon surarka wala ila ajsamikum ko jikinka kai dogo ne ko gajere ne ko surar jikinka fari ne ko baki ba wanda ya dame Allah ba walakin innama yanzuru ila qulubikum a wata riwaya qulubikum wa a'malikum Allah yana kallon zukatanku shin zukatanka suna ganin kima Allah suna ganin kima abinda Allah ya kimanta zuciyarka tana ganin kimar abinda Allah ya kimanta an gane ko shine wa ila qulubikum wa ila a'malikum da abinda kake aikatawa kana yin aiki na gari ko baka aiki na gari domin duk abinda kake takama da shi waye baka shi Allah halittar da kake takama da ita waye yi maka ita Allah yi maka ita in dukiya ce waye baka dukiyar Allah in mulki waye baka mulki Allah in ilmi waye baka ilmi Allah to dan mi za mi za kai ma Allah tin kaho da shi a shi Allah bin da yake so inda ya sa kai ga kana aiki nan ne zaka burge Allah cewa dukiyar da ya baka ka sa ta inda yake so ilmin da ya baka ka sa shi inda yake so shikenan ƴaƴan da Allah ya baka ka sa su inda Allah yake so wannan shine abin da Allah yake kallo amma kai tin kaho wa za ka yi ma tin kaho da shi Allah da kai ma tin kaho da abin da ya baka Allah ba za ka yi tin kaho ba to don haka yana da kyau mutane su fahimci cewa dukkan su asalin su daga bani adam ne ƴaƴan annabi adam ya bani adama wannan zai maimaita su uku wato ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha sannan ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-janna sannan ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid da kare wannan kissa sai aka to aka dawo zuwa ga ƴaƴan annabi adam saboda su yi hattara da shaitan bayan an fahimtar da su yadda shaitan ya kare wato ya cutar da mahaifansu to su ma in ba su yi hankali ba ga abin da attafi sai Allah ce ya bani adam ya ku ƴaƴan annabi adam qad anzalna alaikum libasan mun saukar muku da libasan sutura an gane ko yuwari sau'atikum wadda za ta suturce sau'atikum al'auraku da an ka ce anzalna mun saukar ba ana nufin daga sama ta bakwai ba Allah ya saukar da sutura ba haka ake nufi ba a'a Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ruwa wanda ta hanyar ruwa ake noma a samu kadar da ake yin sutura da ita shi irin halittar shi aka yi a cikin ƙasa daga sama Allah ya saukar da shi shi dai ne abin da ake nufi wato za ku yi noma ku samu kada ku yi samu suturar da za ku sanya ku saka a jikinku ba wai ana nufin a'a anzalna alaikum libasan ba Allah ne ke saukar da sutura daga sama dan kana gani ko nan kasashen Afirka da mutane sun yi tuwahi kala kala daban-daban akwai dalki da an kai zamanin zama da shi da sauran sutura da walki da wane ne da wane ne da wane ne sannan turai kuma yanzu da suka ci gaba sun yi kamfunna ga sunan nayin kaya ko Afirka kuma yanzu suna nan suna da kamfunna na saka kaya da haka dai da an ka ce Allah ya saukar ba ana nufin tufafi ne da aka ɗunka aka saukar da su daga sama ba mu fahimci wannan da kyau qad anzalna alaikum libasan mun saukan muku da sutura yuwari sau'atikum wadda take suturta al'auraku an sanya mata suna sau'a malamai suka ce saboda li annahu yasu'u sahibuha an gane ko an yunzar ilaiha yana bakanta ma dan adam da dai in dai mutum na da imani da sauran kasancewar shi dan adam an gane ko mutuncin shi na tare da shi yana bakin cikin aga al'aurarsa warishan an gane ko sannan kuma an sabkan muku da rish waɗansu suka ce abinda ake nufi da rish shine sutura ta ƙawa domin asalin rish shine wato gashin da ke jikin tsuntsaye to zaka iske akwai wuraren da ana amfani da wannan gashin za a ciro shi za a saka shi don a yi sutura ta ƙawa ta jiji da kai in ka duba masu kuɗi sun fi son sutura wadda take shara-shara wadda babu wani nauyi gare ta to shi dai rish waɗansu sun fassara shi da abin da ake nufi shine gashin jikin tsuntsu domin asalin kalima ta rish daga sutura ne ana cewa rashahu Allahu yarishuhu rishan wa riyashan shi yasa qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa rishan akwai ta qira'a wa riyashan duk da yake ba riwaya ce ba mutawatira riwaya ce shadda amma a lugha kaga yazo wannan kaga yan an ce rishan wa riyashan kamar yadda cikin larabci ake cewa libsan wa libasan shine abin da ke tufatarwa waɗansu kuma daga cikin malamai sun fassara wa rishan qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa rishan da alkhisbu shine wato tsatse inji malaman zauri wurin da akwai jin daɗin rayuwa haƙi yana fitowa akwai ni'imomi wa rafahiyatul aish wurin da akwai jin daɗin rayuwa ana sakata ana holewa ana walawa wa qila wadan sun kace a'a abinda ake nuhi da rish almata shine kaya na jin daɗi wal amwal da dukiya to duk da yake waɗannan kayan da ake sakawa ai suna iya zama dukiya domin za a iya ciyar da su a samu kuɗi kada wani ya ce malamai sun yi kuskure waɗansu kuma suka fassara warishan shine aljamal kyawu to ai dama wannan suturar idan mutum ya sata za ta sa shi a ga yana domin inda adam bai da sutura ai bai da kyawun kallo to amma in ya sa sutura ai zai yi kyawu kina ana iya kira ta jamal domin sababul jamalci ina fata mu fice ne tana sawar dan adam wato a ga kyawunsa to dai a takaice wannan shine fassara tarish kamar yadda malamai suka yi bayani gurgudun hali qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha sai Allah ce wa libasu taqwa anan muna da qira'a guda biyu qira'a ta farko wa libasa taqwa imamu nafi' da imamu ibnu amir da imamu al-kisa'i da imamu abu ja'far sun karanta wa libasa taqwa kenan wa anzalna alaikum libasa taqwa domin ma'tufi ne qad anzalna alaikum libasan kenan wa anzalna libasa taqwa kuma mun sauka muku da libasa taqwa sauran qurra kuma da bamu kawo ba idan muka duba imamu ibnu kasir da imamu abu amr ibnu ala da imamu asim da imamu hamza da imamu yaqub da imamu khalaful ashir sun karanta bin raf'i wa libasu taqwa shi yasa mai karatun alqur'ani kai hattara idan baka san kira'o'i ba kada ka ce wane yayi kuskure in ba ka tabbatar da kira'ar da yake karantawa da ita ba an gane ko to wancan wa libasu taqwa mun ce ma'tufin ne in mun ce wa libasu taqwa waɗansu malamai suka ce to shi libasu taqwa matsayin mubtada shi ce zalika shi an mubtada na biyu khairun shine a khabar kinan sai shi zamanto wali ba su taqwa almusharu ilaihi khairun domin zalika ma'ana almusharu ilaihi ne libasu taqwa sutura ta taqwa ta tsoron Allah an gane ko don sun fassara shi da taqwa nan shine tsoron Allah khairun ita ce mafi alkhairi daga waccan sutura ta jiki domin sai ka samu tsoron Allah sannan sutura ka za ta maka amfani amma idan kana saye da sutura amma baka tsoron Allah da ka buya za ka yi banna kaga wannan ba ita ce mafi alkhairi ba waɗansu kuma sun fassara cewa wa libasu taqwa zalika khair shi wannan wato abin nan huwa khairun kenan shine mafi alkhairi kenan sai ya zamanto khabar mahdufin ne an shahe wato khabarin sa waɗansu kuma sun ɗauke shi a matsayin mubtada an gane ko wa libasu taqwa kenan shi libasu taqwa shi an mubtada huwa khair an gane ko shi ne mafi alkhairi akwai maganganu da dama da malamai suka kawo akan wajen i'rabin wannan muna dan kawo ma dalibai su ne saboda su ƙara fahimtar yadda tafiyar take to zalika khairun wannan shine mafi alkhairi at-taqwa waɗansu suka fassara shi da abin da ake nufi libasu taqwa shine alhaya jin kunya waɗansu suka ce libasu taqwa shine al-iman imani waɗansu suka ce libasu taqwa shine al-amalu salih aiki nagari waɗansu kuma sun ka fassara libasu taqwa as-samtul hasan wato ɗabi'a mai kyau mutumin da yake kore yana cikin annashuwa yana cikin jin daɗi to kaga wannan maganganu ne maganganu ne amma anan abin da zamu ci waɗansu sun kalli kalima ta attaqwa sun ba ta ma'ana hissiya hissiya shine abin da ake gani sai sun kace libasu taqwa kayan da suke kare muke sawa waɗanda suke kare mu domin asalin attaqwa ita ce kariya ne daga alwiqaya ne kayan da suke kare mu a cikin lokacin sanyi da kuma kayan da muke sawa a lokacin yaƙi waɗanda suke babu kariya daga makamai an gane ko kenan sai zaman tona attaqwa kariya ce wato waja'ala lakum sarabi da taqikum al-harra wa sarabi da taqikum ba'sakum kaga lokacin zafi akwai sutura da zaka sa za ta kare ka daga zafi domin in babu sutura zafin zai yawa sannan a lokacin sanyi akwai sutura da zaka sa zaka saka wannan ita ma za ta baka kariya daga sanyi sannan lokacin yaki wa allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun kaga wannan sulken wanda Allah ba annabi dawo da ilimin yin shi an yi shi daga cikin sabubba saboda ya baka kariya daga bugun da za a halbu maka wata kibiya ko kuma wani takobi waɗansu kuma sai suka bada kalma ta taqwa ma'ana at-taqwa shi ne abinda ake nufi da ita ma'anan ma'anawiyan abinda ba a gani tsoron Allah to shi ko tsoron Allah ya kumshi dukkan wani aiki na gani domin shi ne cewa ka aikata abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce ka, ka bar abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hane ka. Wannan shi ne hakikanin takwa. Don kwaɗayin abin da ke wajen Allah shi ne yasa kake aikatawa don tsoron azabar Allah shi yasa ka hannu. Takawa ta ƙare. Duk abin da za a faɗa, to sai Ibn Jarir Tabari ya tafi cewa shi a fahimtarsa, an gane ko, a fahimtarsa wannan wato libasu taqwa a ɗauke shi a matsayin tsoron Allah. Domin akwai tsoron Allah, to duk wata sutura za a iya samun ta ko ba haka ba amma in mutum bai da tsoron Allah to kuma ai bai tare da sutura domin a matsayin ka masdiri yace yace to shi abin da zai dauka kenan amma anan sai mu ce akwai wata ka'ida wadda malamai suka faɗa idan ya zamanto ana iya jam'in magana ma'ana magana biyu su haɗu an gane ko kuma ba tare da sun ci karo da juna ba to ai hada su bai da komai wa ya ba da ikon a samu ikon sutura waccan wadda ake sakawa ta sanyi da zafi da wadda za ta kare mutun yaki duk da kariya ce wa ya ba mu takawa ta tsoron Allah wadda take cikin zuciya Allah to duk Allah ya sabkar da wannan dan babu wanda ya sabkar da wani ya bar wani dukkan su Allah ne ya sabkar da su kinan nan babu matsala ko ka ce ne ba su takawa tsoron Allah ko ne ba su takawa wadancan kaya na yaki ake nufi da sauran na sanyi da zafi duk dai Allah ne yake bada su babu wanda zai bayar amma da an ka ce libasu taqwa nan wato kamar an kalli cewa yadda sutura take shine abin da an ka hankalta ma nan ba ana nufin wai shi tsoron Allah kamar wata sutura sai da ake saka ma zuciya ba kamar yadda Allah ya ce ma mata hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna kaga kuma taka ba riga bace don ba sa ta kai kana yawo da ita ba akwai wanda zai ketaro mu da irin waɗannan maganganu Allah ya ce to zalika khair wannan shine alkhairi an gane ko wato kenan in mun dauki cewa libasul taqwa na tsoron Allah ake nufi an gane ko to zalika khairun shine mafi alkhairi daga sutura wadda kuke sawa wadda take take tufa ce jikin ku kenan yadda kake kula da tsarkin suturarka da wato kake kula da tsarkin zahirinka ya kamata ka kula da tsarkin zuciyarka amma da yawan mutane yanzu tsarkin waje na suke kallo ba ruwansu da tsarkin ciki can abin da duk ya gada ma abin da ya saura mutane su rike makansu in kuma mun ka dauki zalika khairun abin da ya gabata domin an ce zalika khairun nan yana iya dauka shine mafi alkhairi ko kuma mu ce zalika khairun shi abin da an ka ambata na abin da Allah ya saukar muku na waɗannan sutura guda biyu khairun alkhairi ne domin dukkan su gaba ɗaya sun shiga cikin zalika zalika min ayatillah wancan abin da an ka ambata yana daga cikin ayoyin Allah la'allahum yadhakkarun saboda mutane su wa'azu to me yasa aka ce sutura tana daga cikin ayoyin Allah subhanahu wataala domin ko alhali ko sutura ba ita kadai ce cikin ayoyin Allah subhanahu wataala ba nan a gurguje tun da lokaci ya matso a cikin har da alkur'ani zalika min ayatillah guda biyu sai kai hattara akwai guda cikin suratul kahf an gane ko wa tara shamsa idza tala'at tazawaru an kafihim dhat al-yamin wa idza gharabat taqriduhum dhat ash-shimali wa hum fi fajwatin min zalika min ayatillah man yahdillahu fa huwa al-muhtad nan ko zalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun ɗai kenan na biyu me yasa aka ce zalika min ayatillah alhali ko sutura ina ta zamanto alama ce ta abin nan abin nan na ubangiji waɗansu suka ce zalika min ayatillah tana daga cikin ni'imomin Allah sun fassara shi da ni'ima wasu suka ce zalika min ayatillah tana daga cikin cikin wato ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala na bambanta ɗan adam da dabba domin sauran dabbobi haka suke yawo amma ɗan adam Allah ya masa sutura la'allahum yadhakkarun dan saboda mutane su wa'azu ga dukkan alamu dai lokaci yayi muna halinsa da haka nan za mu dakanta sai gobe Allah ya kamar da sai mu tashi kan wannan aya insha Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana malam sai ayi mu addu'a wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا يا رب العالمين آمين.
اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل صيامنا وسائر عباداتنا يا عزيز يا جبار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا يا رب العالمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين